أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل ثلاثة أشهر لساكن الذي في القلوب ما لنا ليس قامنا نبقي وسيلة to abubuwan da ya kamata mai wasiya ya rubuta a takardarsa sai na farko shi ne ya sa in ya shiga wani hali a nemo mutanen kirki su kusa da shi na biyu a dinga masa da tarkinin kalmar shahada na uku idan ransa ya cika a rufe idanunsa biyu ya kawo hadisi a kai da za mu sa shi ne na hudu يأتي أوصيكم بعدم المياه علي وعدم درب الخدود وشد الجيوب والدعاء بالدعاء والجاهلية لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لدم الخدود وسد الجيوب ودعا بدعاء والجاهلية رواه مسلم وأوصى بعدم تكبيره مما لا يجوز لها ذلك في حياته خامسا اوصيكم على الذي يغسلني يغسلني يكون اعرف الناس بسنه الغسل مع اختراع صلاه وتقوى ولا سيما ان كان من اهلي واقرباء واقاربي واوصي من تولى غسلي حتى يفوز بالاجر العظيم والثواب العظيم ان يشكر علي ولا ولا يحدث عني بما قد يرى من المكروه وأن يبتغي بعمله هذا وجه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ميتا فستره ستره ستره الله من الذنوب ومن كفنه كفاه الله من الذنب أخرجه الطبراني في كبير بسند صحيح وأوصيكم أن تجعلوا كفني من البياد يؤليه ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياد فأعطينه خير ثيابكم وسكنوا فيها موتاكم رواه الترمذي بسند صحيح ما لا يمكن hudu shine mutum ya rubuta cewa ina yi muku wasi kada ka yi kuka kada a yi kuka na mutu kukan mutuwa kowane lokaci aka yi bayanin bambancin zubar da hawaye da kuka ba laifi a zubar da hawaye ba laifi zuciya ta yi baƙin ciki saboda wannan haka Allah ya halitta dan adam kuma hawaye ya fita amma kuka irin wannan shari'a ta hana ta lalle a hana iyali kada an yi mutu sai ta farfaɗi suna wani waye waye suna ta kudu suna babban katanga ta faɗi wane ne birnin ya baya nan daga yau wannan duk ba shi bai sa'annan da musu da titi kada su dinga dukar jike su suna ya gari gudun suna addu'a irin ta jahiliya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwa na da duk matar da ko namijin da ya dinga dukan fuskar ta dan masa da ruwa ko ya gari gina rigar ta dan masa da ruwa ko ya dinga magana irin ta jahiliya wani hadisi ne na imam muslim sa'annan ne suna yin wasiti kada a bari wadda bai halatta ta taɓa jikina ba bayan na mutu ta taɓa jikina kusa ko wani abin da ake al'ada yanzu kawai in mutum ya mutu ya ce kwaye ne su ga wajensa ba daidai ba ne muharramarka muharramarka ce an gani ba wai dan mutum ya mutu ke ne sai ya zama available na nan kowa kawai ga wata suna sumbance ka ba wanda za su sumbance ka sai wanda ya halatta a raye ka sumbance ka ita ce za su sumbance ka bayan ka mutu na biyar ya rubuta ina muku wasiki cewa wanda zai wanke bayan na mutu ya zama wanda ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen wanka tare da wanda ake sa masa ran da wato jin wato jaruwa da kuma tsoron Allah musamman idan daga cikin family sa ne zuriyar sa wanda za ka wanke shi kuma ina yi wasiki ga wanda zai wanke ni ya zama ya yi don Allah don ya samu lada mai yawa a wajen Allah ga wanda zai yi wankan gawa zai samu lada mai yawa shine ya suturta wanda ya wanke kar ya je ya wankan gawa ya je yana ta ba da labari sai gadon bayan su kadan gare ne a zane na misali kusa akwai wanda sun yi tafi na sun wata kila lokacin ma wani ma bai musulunta ba misali yanzu ya musulunta ya zama mutumin kirki to kan zo ke shi za a gani inda yanzu yana sa riga ba wanda ya sani to irin wannan mutum yanzu yana ba da labari ana ga wani ƙasan gadon gare a bayan shi misali to wannan haramun da haka wanda zai wanka ya zama ya yi ne da saboda Allah maɗaukaki sarki sai ya gaya kowa abin da ya gani ko da abu ne mara kyau sani ya nemi ladan Allah lada a wajen Allah dangane da aikin da zai yi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda duk ya wanke mamaci ya fitar tashi to Allah zai fitar tashi daga zunubansa wanda duk kuma yawa a sanya wa mamaci da kafani to Allah zai sanya masa sura ta kullu a cikin aljanna da aka aiki ne na lada mutum ya yi kuma zai samu akwai wani hadisi da dole kawo shi ba nan sallah ta gaba yake ta wanda biye wanke mamaci ya fita kaki Allah zai mar gafara har su arba'in eh wannan imam tabarani ya fitar da shi yace sa'an ya rubuta sai ina muku wasiki ku sanya ku sanya min da kafani da farin tufafi kuma ya zama irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku saboda fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sanya ku sanya fararen tufafi wato ku masu rai ku ringa yin ado da farin tufafi saboda shi ne mafi alherin tufafin ku sannan idan mamacin ku sun rasu kuma ku rube su a ciki ولم قال عليه الموت يبدأ أوصيكم أن تحملوا جنازتي لتصلوا علي ثم تتبعوني إلى قبري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس فذكر منها اتباع الجنائز متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة من بي من بيتها حتى يصلي عليها فله جيران ومن شهدها حتى تدفن فله جيران من الأجر قيل يا رسول الله وما الجيران قال مثل جبلين عظيمين رواه البخاري وفي رواية كل كلاب مثل جبل أحد ووثق أن تجهدوا في في في تفسير سواد الوافدين على جنابه لئلا أنال لعلي أن أنال بدعائه شفاعة شفاعة بإذن الله تعالى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وسؤال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه yace na shida shi ne ina muku ya rubuta yace ina muku wasiki a idan na rasu wato ku ɗauki jana'iza ta a kai ta wajen da za a masa sallah sannan ku raka ni zuwa makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa haƙƙin musulmi ne akan musulmi guda biyar a cikin ya ambaci raka gawa sana annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo wajen jana'iza ya raka ta daga gidanta har aka ji aka masa sallah to za a ba shi rada jirani daya wanda kuma ya aka masa sallah da shi aka raka ta har zuwa makabarta yana da kiradi guda biyu aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene kiradi waɗannan lada guda biyu da maza Allah ke ce lada ne manya manya kamar girman manyan duwatsu guda biyu a wata ruwaya maza Allah ce kowane lada ya kai girman dutsen hudu sannan ina muku wasiki wato ku a gaggaya mutane da na iza ka ina da su don a taru da yawa ya ce mai don mai don na samu albarkacin addu'a da za su yi min da kuma ceto da za su nema min a wajen Allah saboda hadisin ibn Abbas da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani mutum musulmi wanda zai mutu kuma ya yi sa'a a samu mutum arba'in tsaya a kan gawarsa kuma su arba'in din ne ya zama ba su shirka da Allah muwahidai masu kaɗai ta Allah su arba'in to fati Allah ya ba da cutar shi wato in sun tsaya kan shi ne suka ce Allahumma gafir lahu sai Allah ya ce na mai gafara in suka ce Allahumma rahamu sai Allah ya ce na yi masa rahama Allahumma da kullum janna Allah ya ce na ta da duk abin da suka roƙa sai Allah ya amsa su kaji amfani idan an mutu a tattaro mutanen da ake sa musu ran da san alheri ba maganar wani kwamanin sakatare ya fara zuwa ba na ba maganar minista ba kun ga yanzu alfahari ake yi ya ana neman wani ma suka da akan abin za a kira wai among the first caller na suka ji wani gabjejin kasu wanda zuwa wajen ma shi hatsari ne gare shi domin la yana ta tabbe kamar ya haɗa da shi na eh sai ka yi bayani ya sauki kamar kai ya zaɓo su ya cika na za a masa operation a cire shi idan mata ta rasu aka ga abin cikin tana da rai ya halatta a mata operation a cire in an tabbatar yana da rai amma idan mai da rai ba za a taɓa shi kare shi haka za a binne su mutanen da da yake suna da da da da da kowa da kowa masu ilimi ne da masu kuɗin masu ilimi ne talakawa masu ilimi ne duk idan suka yi abu lokacin mutuwa sai ana ana iya karanta ne ina karanta kisa wani bawan Allah sai lokacin da zai da sai yi wasiya sai yi wasiya ya kira wani turan wani attajiri a garin ya ce shi zai mar wanka ya ce shi zai masa wanka ya ce ya san shi aminu ce lokacin da attajiri aka ji aka gaya masa cewa ya yi wasiya ta kai za ka mar wanka ya ce to mata ya ce mata Allah insha Allah ni zan mar wanka yana zuwa gidansa ya ce to ya kira iyalan ya ce to ina littafin da yake rubuta bashi aka kawo aka cewa da rabin shi kaza duk ya da ya biya ya ce wannan shine wankan da yake fadi kaga wannan mai ciki hun na saboda ya sa ai ba shi ne mai wankan gawa ba misali na kamar kai ne kace dan wata zai ba wanka misali ai kaga an san dai da wata magana na misali yanzu da kasar nan wata ba ga wasan gawa bai misali amma su da yake suna ganewa kuma sun san duk abin ana yi na ganin lahira ake amma yanzu ka ce wani zai ma wanka ko ya gane ma wani zai ji doriya ba na ba yi gaba bai yi na don ta yi azumi don ka yi azumi na'am wannan fatawa ce wanda lajina ta malamai suka bayar da ita dangane da mata masu aikin haji shi ya halatta mata ta sha wani abu don kada hailata ta zo don ta samu ta aikin haji aka ce ya halatta amma da sharadi sharadi to shi ma fatawar duk iri da wannan idan abin da za ta sha ba zai cutar da ita ba abin da ya tabbata abubuwan da mata suke sha da ya zai da haidar su yana cutar da su yana burkita musu lissafi yana dagula musu tsarin da Allah maɗaukacin sarki ya yi musu da haka in sun samu abin da ba zai yi wannan ba ba zai kawai jini zai tsaya ko ba su gane ba zai ta mata bayani kyau na? eh eh ni ban sani ba nace in ta samu abin da duk abin da zai zama ba zai cutar da lafiyarta ba na ba zai bata maka littafin da Allah ya yi ya tsara ka ba shi kenan ba ne dan ta sai da shi ba ne damu abin da musulunci da ya shi da abin da zai cutar da ita
wannan za a iya amfani da kan azumi kenan eh ina ka ake da shi a kan haji kuma ya mata da miji wani ya kashe wani sai na ga ba shi ma za ka ji shi ma ba wannan ya kashe ba za a kashe shi ba ko za a kyale shi ne har ya gado
a wato wani a kan shi ne na ce kuka kuskure ne ko kuwa na gangan kasan kuka akwai na kuskure akwai na gangan wanda ya na gangan ai shi gawa ne shi ma a shari'a ku dole ne sai ka furta ɗaya ko da gangan ko ba da gangan ba ai ka san bana ne dole ne mai kusan na da da gangan ba da gangan ba dole a samu gora ɗaya yawa to akwai gado shi da man dole ne ka zama ya dau abu daya ko dai da gangan ko ba da gangan ba a wannan da gangan ne ya ba a wasan kisa wannan da yace zai kashe mutum da mota ya kashe shi ya to me me ya ban da wannan shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haramun ne ka ayi wasa da wuka ina nuna wani ya nuna dan uwansu da wuka da wata haramun ne saboda mai washe da ya tunkuɗa hannunsa ya soka ba da haka wanda ya ce zai yi kisa da ɗauko wuka da wasa kuma ya yi kisa me zai hana shi zama da gangan na ai ba abin da zai hana shi zama shi yasa da sai shari'a ma ta hana kwata kwata kar a yi galibin salam a duk tana da galibi eh wannan wannan wani laifi ne da bai hana ta galibi a bai jumatar da aka sake ta ba ta gama ija ba ko da wani irin saki ko wanda za ta dawo ne ko wanda ba za ta dawo ba a tsakanin wannan idda sai mun gidan ta yi rasu to tana da gadon shine a yanzu ce wanda ba za ta dawo ba ƙarami yaro na ƙarami shirin ne a wannan ai ya kashe ya kashe ka ai wannan kusan ganin shi na aikar da samu duka na biya wato shi yasa dan adam kawai ya roƙi Allah da ya so yanzu kaga wannan da ta sani da ba ta yi ji bayani na a labarin ya bayar a Kano wani ya zo ya ce wa mahaifiyarsa ta kawo talibijin ya je ya siyar ta ce a ta dauko abu za ta dake shi shi ne ya dauki wuta ya zo ya kusa ka mata shin kan ma shekara suna kusa ashirin da wani abu da biyu sun sha wani aiki sai na yi kusa da kisa ya kashe iyaye shi nake cewa ai kaga shi ya sa ɗan adam kawai roƙi Allah alheri yanzu da ta san wannan za ta haifa duk halin da ta yi na a kansa kuma shi zai kashe ta ai kaga da ba ma ya zai ci da ma ya ci Allah ya ce yawa ta san shari'a da shari'a in ana son a ba mutum soft landing a kan komai sai a ce bai da a wajen shari'ar gwamnati nan ne ake ɗan samun abu ya yi ya yi sauki wasu ƙarya take na da yawa ma ƙarya take da hankalinsa abin da ya faru ma za ka ga mai hankali mara hankali ba zai iya yin abin da ya yi ala'i tsara ne ga suke yi akwai waɗanda suke ma'aikatan hukuma ne amma za ka ga sun iya ƙara shari in mutum ya yi shari su iya masa ya hanyar da zai ya fita saboda su yau wajen su samu abin nan duk za su haɗu da yau
zamani Allah ya kiyaye akwai a wajen taron gawa ya irin wannan abubuwan ne a ita ita ga rama ta rage ma ita ga rama ta ce eh amma dai musulmi ana ga masa yi ya ji ya ce fa ne ka kowa ma amma shi ya ji ya ba haƙƙi ne da wani za a sa ka dole sai kai ba duk wani aka taɓa masa haƙƙi ba a ba a tuna san dole da yare a yan gane haƙƙin ka ne amma dai a musulunci yana son wa an sa abu ko ku ya yi ta umarni a yi yafiya a yi yafiya kuma in kai yafiya kai ma Allah zai ma yafiya ka ga zai yana da kyau na ba magana cikin lissar mutum a yau dole shi ka yafi in dai haƙƙi ka ne ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون